تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu fara farkon suratun naba'i muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare da fahimtar ma'anonin ayoyin yau muna sha biyar ga watan rabiul akhir shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 18 ga watan goma shekara ta 2024 miladiyya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من وأنزلنا من وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
طيب أعوذ بالله السميع العليم bismillahir rahmanir rahim Allah tabaaraka wa ta'ala yace amma yatasaalun dangane da me suke tambaye tambaye anin naba'il azim suna tambaya ne dangane da labari mai girma alladhi hum fihi mukhtalifun wanda su a cikin sa suke sassabawa ma'ana suke sabani Allah tabaaraka wa ta'ala yace kalla sayalamun ba haka ba sayalamuna za su sani thumma kalla sayalamun sa'annan ba haka ba za su sani alam naj'al al-ardha mihadan Allah tabaaraka wa ta'ala ce ba mun sanya kasa ta zanto mihadan wato a shimfida ba wal jibala autadan kuma mun sanya duwatsu sun zanto tira ko ga wannan kasa din wa khalaqnakum azwajan muka kuma halitta ku maza da mata waj'alna nawmakum subata kuma muka sanya baccin ku ya zamto hutu waj'alna al-layla libasa Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma muka sanya dare ya zamto sitira gare ku waj'alna an-nahara ma'asha kuma muka sanya wato yini a matsayin wato yayin wato lokacin neman abinci abinda za ku nema domin gudanar da rayuwa din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa banaina fawqakum sab'an shidadan maka kuma gina a sama da ko muka gina wato sammai guda bakwai sab'an shidadan bakwai wato masu ƙarfi sammai guda bakwai wanda suke masu tsananin ƙarfi waja'alna sirajan wahaja Allah tabaraka wa ta'ala ce ko muka sanya ma'ana muka halitta a ainihin sama din sirajan wato ainihin fitila ana nufin wato rana wahajan kuma da haske wato rana wacce take mai haske kuma haske mai ɗini wa an zanna min al-mu'ansarati ma'an sajjajan Allah tabaraka wa ta'ala yace mun kuma saukar min al-mu'tarat mu'tirati daga ainihin wato sakamakon iskar da take bugawa muka saukar da ma'an wani ruwa wanda yake sajjajan mai yawa Allah tabaraka wa ta'ala yace amma yatasaalun ainihin amma ɗin nan ainihinsa wato an da kuma ma ne an ɗin dangane da ma me an ma ya tasalun sai aka idigaminsa ya zamto amma aka goge ainihin alifi ɗin kamar da ake faɗa a larabci a ce fima wabima amma ya tasalun dangane da me suke wato suke tambayar juna ne ko suke tambaye-tambaye ana magana da su anashin mushrikai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi da anashin manzanci yake kiraye su zuwa ga anashin kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai yake kuma ba su labari dangane da cewa za fa a mutu kuma za a yi tashin alkiyama sai suke tambayar junansu suke tambayar mutane cewa wai me yake nufi ne cewa idan an mutu za a rayar da mutane shine Allah tabaraka wa ta'ala yace amma yatasalu dangane da me suke tambayar juna sai Allah tabaraka wa ta'ala yace anil naba'il azim suna tambaya ne suna tambayoyi ne dangane da labari wanda yake mai girma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce annaba'il azim labari mai girma suke cewa shine alqur'ani mai girma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yace qul huwa naba'ul azim kace shi naba'ul azim wato shi alqur'ani labari ne mai girma yawa daga cikin magabata malaman tafsiri sun ce annaba'ul azim wato ana nufin alqur'ani ne kenan anin naba'il azim suna tambaya ne dangane da alqur'ani da ya bayyana cewar a kaɗaita Allah ta'ala da ya bayyana cewar idan an mutu za a rayar da mutane za a sake tasar da su sai suke tambaya dangane da wannan suna ganin yanzu haka ɗin zai yiwu wasu kuma daga cikin wato magabata ɗin suke cewa anin na ba'il azim ana nufin suna tambaya ne dangane da labari mai girma ana nufin wato suna tambaya dangane da tashin alkiyama ko da yake nan ya zamto na ba'il azim shine alqur'ani ko kuma tashin alkiyama amma dai da yawa daga cikin magabata sun ce tashin alkiyama ake nufi kuma shine abin da aka rawaito daga mujahid ɗaya daga cikin wato ɗaliban abdullah dan abbas yake cewa na ba'il azim shine alqur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yace allazi hum fihi mukhtalifun su allazi hum allazi wato shi wannan labari mai girma shi alqur'ani din shine wanda hum fihi mukhtalifun su a cikin sa suke sassabawa wasu suka gaskata suka shiga musulunci kenan wasu kuma suka ƙaryata kaga da wanda ya gaskata da wanda ya ƙaryata an yi me an yi sabani shine Allah ta'ala ya ce allazi hum fihi mukhtalifun shine wanda su a cikin sa suke sabawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla ba haka bane tambaya da suke yi dangane da alqur'ani da kuma sabanin da suke yi dangane da waɗanda suke karyatawa Allah ta'ala ce ba haka bane sai alamuna da sannu za su sani za su san wato sakamakon karyatawar da suke yi yayin da za a wato bayyana al'amura haƙiƙanin yadda suke ana nufin ayinin alkiyama kalla sai alamu a'a ba haka bane za su sani ai thumma kalla sai alamun sa'annan za su sani wasu daga cikin malamai suke cewa kalla sai alamun summa kalla sai alamun da sannu za su sani sa'an nan da sannu za su sani suke cewa an nana taso biyu ne saboda tauki wato a ƙarfafa zancen lalle ba tabbas za su sani wasu suke cewa a'a kalla sai alamun ana nufin tunda dama ayar baya ta ce allazi hum fihi mukhtalifun wato wanda suke sabani a ciki wasu ke cewa wato ana nufin waɗanda suka gaskata su ne kalla sai alamun wato ba haka ba za su sani za su san sakamakon gaskatawarsu shi ne mai za su samu rahamar Allah ta baraka wa ta'ala thumma kalla sai alamun kuma ta biyu suka ce ana nufin waɗanda suke ba musulmai ɗin ba mana wanda suka karyata da su ake nufin na biyu kenan ko dai na farko da na biyun duka abu ɗaya ne na biyun kawai sake karfafa zance ne ko kuma na farko ana magana da muminai su ne za su sani za su san sakamakon gaskatawa da suka yi na biyu kuma ana magana da kafirai za su san sakamakon karyatawa da suka yi na watan gani Allah tabaraka wa ta'ala yace alam naj'al al-ardha mihada Allah tabaraka wa ta'ala yace shin ba mu sanya wato ƙasa ta zamto mihadan wato shimfiɗaɗɗiya ba ba mun sanya ƙasa ta zamto a shimfiɗa ba lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƙasa a shimfiɗe haka yace a wata aya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum sai Allah ta'ala yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun yace ya ku mutane ya ku mutane ku bautata wa Allah ibudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bautata wa ubangijinku wanda ya halice ku walladhina min qablikum kuma ya halici waɗanda suka zo kafin ku sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce dan wato ku samu tsoron sa ku samu takawa sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha shine wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe ya shimfiɗa muku ƙasa to wannan wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ɗin a wannan aya ya ce alam na ji'alil arda bihadan shin ba mun sanya ƙasa ta zamto a shimfiɗa ba ta yadda ya zamto kai kawo ɗin bayi zai zamto cikin sauƙi domin inda an sanya ƙasa kamar yadda dutse yake a hau a sauka a ce daga nan zuwa bakin tasha za ka tsallaka duwatsu sun kai uku kaga da an shiga tsananin rayuwa za ka hau ka sauka ka hau ka sauka sai zamto rayuwar ta zamto cikin yanayi wani iri ba irin wannan ba amma Allah tabaraka wa ta'ala cikin ni'imarsa sai sanya kasa din ta zamto mihadan wato a shimfide flat ga tana inda za ka samu an samu wani hawa to la'alla hanyar ku ce ku kuka ce kuke so ku yi ta kan wani dutse ko ta kan wani hawa amma inda za ku zagaya wani guri akwai inda guri yake flat idan ka ce daga nan zuwa gari kaza ai akwai hawa kasa bata zanto mai hadan ba to akwai ta hanyar da in ka bi da za ku yi hanya ta gurin kuma flat take Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin ni'imar sa da yayi wato anashin bisa bayi shine ya shimfida musu kasa alam naj'al al-ard mihadan shin ba mun sanya kasa ta zamto wato shimfidaddiya ba to wanda ya sanya kasa ta zamto a shimfida kuwa lalle shi ya wajaba ku gaskata ku gaskata wato a tauhidinsa ku yi imani da shi kuma ku gaskata manzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala yace alam naj'al al-ardha mihadan wal jibala autada kuma ba mun sanya duwatsu suka zamto autad ba wato tira kuwa ka duba girma na ubangiji ka duba wato iko na Allah tabaraka wa ta'ala ƙasa ita tana ƙasa aiko to wato ainihin fahimtar ɗan adam ko abin da yake faruwa abin da yake ƙasa bakka da shakka a kansa wajen ko ya goce ko ya tafi tunda yana ƙasa yi wanda yake sama ne kake da me damuwa da shi shi kake da sha'ani da shi ka sa masa matokara ka sa masa filoli domin kada ya rubuto Allah tabaraka wa ta'ala tunda shine mai iko shine mai iya komai subhanahu wa ta'ala sai sanya ƙasa tana da duwatsu a matsayin mai mihadan a matsayin wato autadan a matsayin wato turaku na ƙasa ɗin su ne turki da suka rike ƙasa wannan manya-manyan duwatsu ɗin amma sama kuwa babu wata fila babu wata gwafa babu wata dirka da turki ta kuɗa idan kai ko ɗan adam kaɗan yi wata irin rumfa sai a ce a yi me a yi watila a tsakiya a yi fila a tsakiya a yi filoli kaza a yi kaza saboda katar rusu mita kaɗan fa za a yi a ce to in ba a yi filoli ba abu zai zauna ba rabtar masallaci na ce a ai sai an yi kaza a tsakiya to amma Allah tabaraka wata'ala saman nan yayi ta duk girman ta babu gaba ko daya ƙasa kuma ya sa mata mai autadan alam naj'al al-arda mihadan wal jibala autadan Allah tabaraka wa ta'ala ce da duwatsu a matsayin wato turaku wa khalaqnakum azwajan muka kuma halitta ku kuka zamto azwajan wato maza da mata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ababe suka zamto azwajan shi sa a wata aya yake cewa wa khalaqna min kulli shay'in zawjayn komai kowane abu mun halice shi wato sunfi biyu jinsi biyu da namiji da kuma mace a nan kuma ya ce wa khalaqanakum azwajan muka halice ku zauji wato biyu namiji da mace wato aure kenan in an ce sama sai a ce ƙasa mana biyu in an ce farin ciki sai a ce ɓaci in an ce ɓacin rai a ce farin ciki in an ce gajere sai a ce dogo in an ce akuya sai a ce bunsu in an ce rago sai a ce tinkiya shi sa da Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul fajr yace wash-shafa'i wal-watr malaman tafsiri suke cewa wash-shafa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse ne da halittu sune ash-shafa' al-watr kuma shine me shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ya rantse da halittu gaba ɗaya sune shafa'i shafa'i bibbi bibbi suke idan an ce kaza sai an ce kaza in an ce zafi sai a ce sanyi in an ce ɗaci sai a ce zafi in an ce kaza sai a ce kaza komai da ka sani a duniya menene maza da mata wato da mace da namiji wa khalaqnakum azwajan maka halitta ku asnafan dhukuran wa inathan wato sun fi biyu maza da kuma mata waja'alna nawmakum subatan Allah tabaaraka wa ta'ala yace waj'alna nawmakum kuma ka sanya baccinku ya zanto subatan ay rahatan baccinku ya zanto me hutu ne ga ainihin jikunan wasu malamai suke cewa kamar zujjaj haka aka rawato daga gare shi cewa cewa abinda ake nufi da subatan dinnan shine a wato yanke kai kawo waj'alna nawmakum subatan muka sanya bacci ya zamto mai yanke kai kawo ɗinku mutum yana ta ijra'at ya yi nan ya yi nan yana ta struggle yana kwantawa bacci mai wannan kai kawo ɗin ya kabe shi ne wato da mun dama da larabci ana cewa asabat asabat da ake cewa asabar ana nufin alkatau yankewa mana an yanke wasu kwanaki bayan wannan za a sake ɗora waɗansu kwanaki kenan waja'alna nawmakum subatan muka sanya baccin ku ya zamto hutu ko kuma baccin ku ya zanto mai yanke zirga-zirgar ku sai bayan kun tashi kuma lalle haka ne bacci idan mutum ya gaji ya gaji idan ya kwanta ya bacci sai ya ji mai jikinsa fes sai ya gaji ya jiya sai gajiya ta bi lafiya mana yanzu ya huta tun da ya bacci sai ya ce karau ya tashi inda a ce gajiyar da mutane suke ɗauka ko suke sha tana nan da mutane ba za su iya fita ba da rayuwa ta zama wata iri jiya kayi noma jiya kayi leburancin kayi gini ka haƙi rijiya ka haka kaza kayi kaza ta gobe ta zo ta jibi haka da kowa ma jikinsa ya lalace amma yana yin bacci sai Allah tabaraka wa ta'ala cire masa nan gajere sake tashi garau ya sake gajiya ya sake to dukkanin waɗannan ababe Allah tabaraka wata'ala ya sanya su ne a matsayin ni'ima ga bayi kuma domin su bayi in su gaskata Allah tabaraka wata'ala su tabbatar fa cewa shine wanda ya halice su kuma shine wanda yake da iko akan komai kada su bautata wa kowa sai shi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kishiyoyi alhali kun san cewa shi ya halicci kowa shi ya halicci komai subhanahu wa ta'ala waj'alna nawmakum subata sai Allah tabaraka wa ta'ala yace waj'alna al-layla libasan kuma muka sanya wato dare ya zamto libasan wato sitira gare ku gida'an wa gisha'an yasuru kulla shay'in bi zulmatihi wato dare ya zamto sitira ce wanda yake sitirta komai da ainihin duhunsa inda a ce mutane an bar rayuwa kawai sarmadan hasken rana ko da yaushe haka ake ci to da rayuwa ba za ta daɗi kamar yadda take daɗi a yanzu ba a ce ko da yaushe rana ne da idan kama zai zamto babu ƙarfi domin duhun da ake din nan yana da tasiri wajen ƙarfin idan bayi saboda idanun yana buƙatar duhu lokaci zuwa lokaci cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala tunda shine ya halicci bayi din ya san menene zai zamto ya inganta ga idanunsu ko ga ainihin rayuwarsu waɗansu abubuwa sai ka ga basa yiwa sai dare yayi akwai ababe da yawa da ake aiwatar da su na rayuwa sai a ajiye abin sai ya kwana sannan yayi ko da kuma nau'in abinci akwai abincin da kawai ba a yi a ce sai ya kwana ai na? ce kamar nono kenan kaga in aka dafa madara din a ce to sai an ajiye ta dan tsiga mata mai dan tsami a ajiye ta kwana in bai kwana ba zai a samu nonon shaɗin ba kindirman ba zai yi ba sai sai ya kwana a yi kama sai sai ya kwana a yi ya ce ga dage ma ne shi ma sai ya kwana kamar kullum masa kamar waina kenan to duka Allah tabaraka wa ta'ala shine mai hikima subhanahu wa ta'ala kaga abin sai kaga a'a to wannan abincin Hausawa ne ayi waina ayi kaza ayi kaza to yaya su ma nasu ya shiga cikin lissafi kenan tunda su ma kaza da kaza sai ya kwana sai kullun ya kwana to Allah ta'ala ya san Hausawa ya san kowa ya san abincin su ya san komai da kowa da komai ya sani subhanahu wataala Allah tabaaraka wataala ya wuce tunanin dan adam komai da ka sani fa Allah ta'ala ya sani komai da wanda kai baka san shi ba da wanda ka sani din ya sani subhanahu wata'ala ya san adadin mutanen da suke duniya ba ana yin ta'addudus sukkan ayi population census ayi census a gano ayi house number da kuma household listening to a gano mutum nawa ne mutum nawa ne aka haifa a ƙasa ba ba iya gano sai kawai wannan predicting ne a ce ana ga mutum kaza ne amma akwai wanda ma ba irga kansa ba wataƙila ma'aikacin shi ma bai irga kansa ba wani yana cikin me ɗan irin wanda suke irin masu migrant haka ya tafi ya kawar daga can ko yana cikin me irin nomadic mutane haka ya tafi yana kiwon dabbobi ko kaza ko na makwancin haka sai ga gashi an yi tanadi an yi provision na ya za a yi a sami fisheries a ƙididdiga su a sami wanda suke mafarauta a ƙididdiga su suwaye masu ƙaura fulani a ƙididdiga su amma duk da haka abu ya ƙididdiga Allah tabaraka wataala shi kuma ya san kowace ƙasa mutum nawa ne a ciki mata nawa ne maza nawa ne a Najeriya Allah ta'ala ya sani mata nawa ne maza nawa ne a Saudiya Allah ta'ala ya sani dogaye mutum nawa ne ya sani tsakanin masu tsawon mita kaza da kaza guda nawa ne na duk duniya Allah ta'ala ya sani a ƙasan nan farare nawa ne baƙaƙe nawa ne suwa za su mutu gobe suwa za su mutu yau suwaye sai baɗi duka Allah tabaraka wa ta'ala ya sani suwaye masu kuɗi talakawa nawa ne abin nan nawa ne duk wannan in aka irin data accessibilities ne sai a ce ai ƙasar yanzu tana fama da wato barazanar tattalin arziki mutum kaza cikin percentage ɗin ƙasar mutum kaza suna fama da ƙaƙana kai duk wannan fa wato wasu mulahazan ne amma ba wai tabbas ɗin actual abin ba ne domin duk abin da ɗan adam ya kai wajen data collection za ka samu akwai abin da bai haɗa shi ba bai gazar ba dole akwai abin da ya tsallake ya skifi amma Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai da ka sani da kuma komai da baka sani ba ya sani subhanahu wataala da wanda ka sani da wanda baka sani ba na sha ka mana isar wani mulhidi cewa da yace shi Allah ne kamar yanda yazo wato cikin wata aya cikin suratul cikin suratul baqara da yake cewa wa idh qala ibrahim menene a ayar kusa da wannan yake cewa inna allaha yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shams min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib wani mutum ne yake cewa da annabi ibrahim yace Allah shi yake rayawa yake kashewa sai yace ni ma ina rayawa ina kashewa ya kira mutane biyu ya kashe daya ya bar daya yace yanzu ban raya da wannan na kashe wannan ba da na ga dama shi ma sai in kashe shi kaga wani shirme kenan ko dama Allah ta'ala fa shi halice su gaba daya amma sai ya kashe ɗaya ce to yanzu gashi ya raye da wani ai ba raye da shi ba kyale shi ko a raye yake sai ɗaya daga cikin malahida irin wannan ya gutsiri nama ya sa a cikin kwalba ya rufe kif ya ajiye a gaban jama'a ya ce kun ga wannan kwalbar zan halicci wasu tsutsotsi ne ku zo ran kaza za a buɗe za ku ga adadin abin da zan halitta a ciki da ya sake tara mutane sai ya buɗe kwalbar ya juye tsutsa ta rinka fitowa haka ya ce kun gansu daga ran kaza zuwa yau ina fa dinna halice su gaba ɗaya wannan tsutsa a ƴan kwanakin nan dinna gama halittar su ga waɗansu halittun da na yi a gefe wayannan dai akan idan ku aiko ka gani ya rufe kwalbar nan kalau to ga sunan na halice su to sai aka samu wani mai kaifin tunani a ciki rajulun yaktumu imanuhu kenan wani yana boye imani sai ya ce da sai ya ce da shi mata nawa ne maza nawa ne a cikin wannan tsoro to anan sai rikici so da ashi bai san a cikin tsutsa ina mace take ina ina namiji ba ko ana mutum yakan iya ganewa kawai kana ganin wannan tsutsa ka ce wannan mace ce wannan namiji ce ba za ka iya sai wani masa tambaya ce yanzu tsutsotsin nan ranka ya dade mata nawa ka halitta a ciki maza nawa a ciki to sai ka saba da ansa eh saboda dama ma gaskiya ce amma Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san mata nawa ne a ciki maza nawa ne guda nawa suka fi tsawo a ciki duka Allahu tabaraka wa ta'ala ya sani saboda haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya dare ya zamto sutura ga ainihin bayi waja'alna an-nahara ma'asha Allahu tabaraka wa ta'ala ce muka sanya yini ya zamto ma'ashan wato rayuwa ana nufin lokacin neman abinci lokacin neman ababen rayuwa da gari ya waye za a gami mutane fita ake ta yi ko wasu sun hari gona wasu sun hari kasuwa wasu sun hari ofis wani ya tafi kaza an tafi dai nema gari yana wayewa za a bazama kowa ya tafi neman ma'ashan wato ababen da zai rayuwa da shi wani ya tafi neman ya za a yi rayuwar lahira na mi lafiya wani ya tafi neman ya za a yi rayuwar duniya kadai wani ya tafi neman ya za a yi ya samu abin da zai ci a rayuwar duniya domin ya yi rayuwar lahira lami lafiya haka za ga mutane daban da kowa fita gari ya waye yini yana zuwa ƙarshe kuma za ga mai ana taɓarin dawa kenan an sanya yini ya zamto mai lokacin neman wato abin rayuwa shine waje allan nahara ma'asha muka kuma sanya wato ainihin yini a matsayin wato lokaci ko gurin wato lokacin neman abin rayuwa wa bane na farko kuma saba'an shidada Allah tabaraka wata'ala ce kuma muka halitta bakwai masu tsananin karfi a sama gare kuma na samai guda bakwai samai guda bakwai din nan suna da karfin gaske ta yanda duk girman sama din nan daga ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 500 ne aka tana da nisa da yawa idan ka hau jirgi fa duk nisan da jirgi zai ba zai taɓo sama ba kawai zai wuce wasu gajimare ne amma dai me bai ma kusa da sama ba kwata-kwata yana dai tudu ya rabu da ƙasa yana tafiya lokacin da aka je cikin gajimare sai ka ji gargada kamar kana cikin mota irin an ɗan shiga galan ka je na kuku kana ɗan abin haka to duka waɗannan gajimare kawai ake shiga amma ainihin sama ba a je ba an dai tashi sama amma dai ba a je sama ba tafiyar shekara ɗari biyar. to ita kuma kaurin samar ɗin kasafa thickness na kaurin sama ɗaya kansa tafiya shekara ɗari biyar. ka duba fa wannan abu kaurinta kawai tafiyar shekara 100 subhanallah kaga wannan abin ya wuce tunanin dan adam ya wuce wato aikin dan adam yayi wannan bai isa ba titi ake bayarwa gwamnatin tarayya sai ta ce to yanzu ga kwangilar titi a yi duk wannan yawanci wanda ake irin manya-manyan titunan nan zaka ga idan ka ga prescription na zaka yi sun ce 16 inches thickness amma ba sa iya ba a yi kaurinsa ya kai inci 16 ba sa iya kwalta ɗin ta kai 16 duk lokacin da ka tsaya bakin kwaltar nan irin wannan zaka ga ɗan abin ɗan firir haka babu ya shekara ka abin nan to wannan fa kenan inci ja shida fa amma baya iya yiwuwa amma wannan tafiyar shekara 500 kaurin sama daya kuma guda nawa ne guda bakwai shine Allah ta'ala yace muka halici sammai guda bakwai masu karfi kuma fa sammai din akwai mala'iku akai amma tare haka tare da haka bata taba faduwa ba bata taba tsagewa ba sai an tashi alkiyama sai a bubuɗe mala'iku su sako saboda za a hisabi amma tun da aka halicci duniya har a tashi alkiyama sama ba ta taɓa tsagewa ba ba kuma za ta tsage ba sai an tashi alkiyama sai lokacin tashi alkiyama in yi wa bana yana faƙa kuma saba'an shidada muka gina ma'ana muka halitta a saman ku sammai guda bakwai wato masu ƙarfi waje an sirajan Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma a sama din muka sanya fitila ana nufin me wato rana wa haja wato mudi'an muniran wacce take mai haskakawa muka sanya rana wacce take mai haskakawa domin bayi su samu haske domin su ji daɗin wato rayuwa su samu damar bautatawa Allah tabaraka wata'ala kaga ita ma rana din inda a ce babu ita iya duhu ake yi kawai da rayuwa an shiga cikin tasgaro amma sai Allah tabaraka wata'ala ya sanya wasu awanni rana wasu awanni kuma duhu na dare Allah tabaraka wata'ala ya ce wa anzalna minal mu'asarat muka saukar daga al-mu'sirati wato muka saukar daga sama ko kuma al-mu'sirat wasu ke cewa ana nufin as-sahab wato girgije muka saukar da ruwa daga girgije ko kuma muka saukar da ruwa min al-mu'sirat daga iskar da take kadawa kafin wato hadiri ya hadu ruwa kuma ya sauka ina fatan gani mujahid da qatada da kuma muqatil da kuma al-kalbi daga cikin tabi'ai wayannan manyan-manyan malaman tafsirin al-qur'ani daga cikin tabi'an annabi wato tabi'an sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa mu'sirat shine ar-riyah allati ta'siru sahab wato ana nufin iska wacce take kada gajimare duka wannan Allah tabaaraka wa ta'ala shi wannan min al-mu'sirati sai ce ma'an sajjaja wato ruwa wanda yake sajjajan wanda yake kwaranyowa da yawa kaga ana ruwa kawai ruwan sama duka an ce kamar da bakin ƙwarya subhanallah wala idan ka lura da al'amura zaka ga lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai iko kan komai idan ana ruwan sama in ka daga kanka sai ga ba wani abu bane wanda ya rike ruwan ki zuwa kawai daga sama wannan iko ne kawai na Allah tabaraka wa ta'ala kuma ruwan ya zamto sajjajan wato da yawa kawai kwaron yoshi kawai ake ta yi daga sama Allahu tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala na
linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا طيب الله تبارك وتعالى يتي لنخرج به حبا ونباتا wannan ruwan da Allah ta'ala ya ce mun saukar daga sama ruwa mai yawa mai kwaranyowa ya ce linukhrija bihi habban wa nabata domin mu tsirar mu fitar da shi wa bihi da sanadiyar wannan ruwan habban wato kwayoyi su tsiro wa nabatan da kuma tsirrai wato kwayoyi da za su fito mutane su ci da kuma tsirran da za su fito ciyayi kenan dabobi su ci wa jannatin alfafan da kuma gonaki waɗanda suke masu duhu masu gamewar bishiyoyi inna yawmul fasli lalle ranar rarrabewa ranar alkiyama kenan kana miqata ta kasance ita ce miqati mana duk gudun mutum da ya lahira tana nan nan ne iya inda zai tsaya kuma bai sai wuce yawma yunfaku fi sur Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ranar da za a yi busa cikin kaho fata'atuna afwajan sai ku zo ku jama'a jama'a group group wa futihati sama'u Allah tabaaraka wa ta'ala ce kuma za a buɗe sama fakanat abwaban sai ta kasance ta zamto wato abwaban kofa kofa wasu giratul jibalu fakanat saraba sai a tafiyar da ainihin duwatsu sai su kasance wato ainihin kamar kura kamar gari kawai Allah tabaaraka wa ta'ala yace da ya hal wato ya saukar da ruwa daga sama ma'an sajjajan ruwa wanda yake mai yawa yace li da bihi domin mu tsirar sanadiyar wannan ruwan din habban wato kwayoyi abinda mutane za su ci kwayoyin gero kwayoyin shinkafa kwayoyin masara kwayoyin alkama kwayoyin sha'ir kwayoyin menene alkama duk wata kwaya dai da ake ci tana cikin habban ɗin nan da wacce ka sani da ma wacce baka sani wani batan wato abin da kuma dabbobi suke ci habban ɗin ƙwayoyin da mutane suke ci nabatan kuma tsirrai ciyayi da dabbobi suke ci duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi wannan kuma yayi haka ne domin ku kadai tashi da bauta kar ku bauta ta kowa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya tsana mafi girma fiye da ka hada shi da wani ko ka ce yana da ɗa ko ka ce akwai wani Allah ɗin bayan shi ko ka ce wane ma Allah ne kamar yadda fitina ta yaɗo a yanzu wasu da sunan kuma musulunci sai ce ai kai ma Allah ne ya ce shi ma Allah ne in ka ce ya kai ce to ai kai munkari ne shi sa ba za ka gane ba tunda kai munkari ne ba za ka fahimtar wannan language ba lalle ba dama mai iya fahimtar wannan yaran ka ce wani Allah ne domin cewa wani Allah ne din shirka ne da Allah tabaraka wa ta'ala kuma kafirci ne abinda musulmi na kwarai suka yi imani shine Allah guda ɗaya duk wanda ya ce Allah ba guda ɗaya bane to ya haɗa Allah ta'ala da wani kuma duk wanda ya mutu akan wannan aqidar zai shiga wuta kuma duk wanda ya shiga wuta akan sanadiyar wannan ba zai fita ko shakka babu ka ji cewar wanda ya ce wato akwai wani Allah a ilahu ma Allah yanzu akwai wani Allah tare da Allah ka ji cewar wanda ya ce akwai wani Allah tare da Allah ba kafiri bane to kai imaninka ba shi da kyau domin imaninka yana da kyau lalle ko shakka babu ana cewa duk wanda ya ce kowa Allah ne shi kafiri ne zaka shi tabbata kai kuma zuciyarka ma za ta ta yadda duk wanda ya ce wani ma Allah ne ko shi ma Allah ne yayi shirka ka ji cewar kai kana da shakku bai kamata a ce musu kafirai ko a ce musu mushrikai ba to kai baka da imani ne shi sada kai imani da Allah ta'ala da baka ji wannan kokonto din ba ko shakka ba saboda ka yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala shine kadaita Allah ta'ala da ibada da kuma wato roko shi kadai zaka roka duk wanda ya roki wani Allah yayi shirka da Allah ta'ala babbar shirka da take fudda shi daga cikin musulunci kamar da ake ta yada bidiyon wani mutum a wannan zamani yana ta maganar cewa ya ta roƙar wani shehi ko wani wali cewa Petri yayi tsada an kasa zumunci ina tsammanin wasu ga bidiyon yana roƙansa cewar a ba su wato a samu sassauci a cikin rayuwar nan fetur ya yi tsada mutane ba su iya zumunci rayuwa ta yi tsanani a tausaya musu allah ta'ala yake da wannan duk wanda ka ji cewar shi ya yi ma yana da damar ya kawo sassaucin rayuwa ko ya kawo canji to wannan ka ba shi siffa ta allah kenan subhanahu wataala Allah ta'ala shi ke da iko akan komai subhanahu wata'ala shi yasa babu fitina da ta wuce wannan irin abin da yake faruwa a yanzu kuma maza da mata fa maza da mata kaji mata tana cewa ai ita ma ta fahimci wannan addini shine addinin gaskiya ko wacce dariƙar ita ce dariƙar gaskiya ko irin wancan tsarin shine tsarin gaskiya to kaga fitina kenan ita da take renan yara kuma ita ma yanzu tana tunanin cewa wane ma Allah ne wane ma Allah ne kaga fitina ce babba saboda ka tauhidi a gurin mata yana da tasiri mai yawan gaske lalacewar tauhidi kuma abun mata yana da mummunan tasiri mai yawan gaske domin su suke tare da yara wanda za su taso nan gaba shi yasa dole ne mutum ya lura da iyalansa ana yin wato irin wannan wato laifuka din da irin wannan munanan ayyukan ana zagaya gari mutum shi ba zai je bai ce amma matansa ta tambaye shi za ta fita toje ki in kin ga dama ki je in kin ga dama ki zauna lalle wannan mutum bai fahimci ma menene wato yake kansa na wajibcin matarsa ba domin wajibi akan matarka shine me kamar yadda ya zama wajibi ka kula da abincinta da yanayin rayuwarta to wajibi ne ka kula kuma da tauhidinta idan ba za ta yi tauhidi ba to rabuwa da ita ya fanka alkhairi saboda gobe da kiyama sai Allah ta'ala ya kama ka akan wannan sai ita ba za ta yi tauhidi ba ba za ta bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wannan ababen da ake kida ake rawa ake cewa wani ma Allah ne shi yake daukar hankalinta to lallai ka shiga taitayinka ka ga yadda za ka yi ka gane da ita in ba za ta gane ba kuwa to ka sani fa tana janka ne zuwa ga halaka ko ba da kiyama ko shakka ba ku Allah tabaraka wa ta'ala yace wajannatin alfafan muka sanya gonaki wanda suke alfafan wanda suke a cike da ainihin bishiyoyi alfafan dinnan wasu malaman lugha suke cewa wannan jam'ul jam'u ne ainihin sa luffun ne luffun wato shine ganye haɗu da ganye a sami inuwa sosai a samu duhu na haɗuwar ganye alfafan ɗin ana nufin masu gamewar ganye gamewar ganye masu duhu ainihin duhu wato jam'i ne na jam'i inna yawmal fasli lalle ranar rarrabewa ma'ana ranar da za a yi hisabi ranar alkiyama kana miqatan ita ce wato miqati wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zai yi wa bayinsa hisabi a ciki kowa zai zo yinin alkiyama ba wanda za a manta shi a cikin kabarinsa a ce an manta wane da wane a cikin kabari ba ba kuma wanda za a kyale shi a ce a bar shi ya ci gaba da kwanciya cikin kabari a'a kowa sai an taso shi farfajiyar lahira kuma kowa sai an auna aikinsa kuma kowa sai an masa hisabi a ga ina ya cancanta Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa rahama idan ya yi kyakkyawan aiki ya kai shi gidan aljanna Allah ta'ala ka samu a ciki idan kuma ya yi ganganci laifinsa ya fi kyakkyawan aikinsa yawa ko kuma ya yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce a kai shi gidan wuta Allah ta'ala ka kare na fatan gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fi suri fata'atuna afwajan yinin da za a yi busa a cikin ƙaho fisur wato a cikin ƙaho za a busa ƙaho fata'atuna afwajan sai ku zo ma'ana ku zo farfajiyar lahira afwajan jama'a jama'a zumaran ma'ana idan an tashi alkiyama da 'yan wuta da 'yan aljanna duka za su zamto ne zumara kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ce za a tashi mutane ne gurub-gurub kamar yadda kake ganin idan an yi sallar idi ko an yi sallar juma'a za ka ga mutane suna komawa zuwa ga gidajensu ko zuwa ga gurin sana'arsu ko zuwa ga gurin kasuwancinsu zumaran jama'a jama'a mutum biyu uku uku hudu hudu to haka tashin alkiyama za ga mutane zumara afwajan wato za ku taso jama'a jama'a wani saboda sun yi ayyukan alkhairi ne za su haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa almar'u ma'a man ahabba mutun yana tare da wanda yake so idan an tashi alkiyama kalolin mutanen da kake so a cikin su za a tashe ka idan kana son wasu kafirai ne sai a tashe ka tare da su wasu mujrimai su suke burge ka sai a tashe ka cikin su wasu mutanen kwarai su suke burge ka sai a tashe ka ciki in aka tashi alkiyama mutane kafin ma fa auna aiki tawaga tawaga haka za ga mutane lokacin ne za ka ga mutane tawaga-tawaga shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce fata a tuna afuwaja wa futi hati sama'u Allah tabaraka wa ta'ala ce za a buɗe sama wasu malamai suke wato suna karanta wa futi hati sama'u da shadda wasu kuma wa futi hati sama bitakfir wato ba tare da ainihin shadda ɗin ba za a buɗe sama wato sammai ko za a buɗe sama fakanat abwaban sai ta zamto kofofi domin mala'iku su sako da ciki daga cikin sama din wasu yiratul jibal za a tafiyar da duwatsu daga ainihin wato kan ƙasa din nan fakanat saraba sai duwatsun su zamto haba'an munbathan sai su zamto wato ainihin kula wato gari a bar wato zubarwa haka duwatsu za a tanka za a nika su su zamto kamar siminti ta yadda iska ma ta ɗiban su to wannan idan ka ga haka wannan yana gwada maka mai lokacin tashin alkiyama yayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya tashe mu a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka anan zamu takaita abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka sami tarayya dukan mu cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu lokacin ya kudi biya ne da sauran lokacin ne za a mai tambaya ya sallama yake cewa bayan sallama ina makomar auren da aka yi wata takwas ne ko mijin mijin ya yi wata takwas baya gidansa mana yana da mata kuma ya yi tafiya ya yi wata takwas ne ko bai dawo gida ba auren da yana nan ne hukuncin auren matsayin auren auren har yanzu aure ne yayi wata takwas bayya gida to aure ne yana nan amma ana yin wata fiye da hudu ne idan da yardar mata wato miji yakan iya tafiya fiye da wata hudu inda mata ta yarda amma ba shi da dama ya yi tafiya fiye da wata hudu da kwana goma inda mata yarda an tambayi na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambaye ta yace na Aisha yace Aisha menene adadin zangon lokacin da mata suke yi hakuri ba tare da namiji ba matan aure sai ta ce wata hudu ne kuma shi yasa addinin musulunci ya sanya me wata hudu da kwana goma ga wacce mijinta ya mutu saboda wannan za ta yi hakuri a cikin wannan lokacin amma idan ya wuce kuma wata ba za ta yi haƙuri ba wata kuma za ta haƙura amma an cuce ta saboda haka wata hudu shine wato abin da miji zai iya yi idan halin neman abincinsa ne ya zama haka amma in ta yarda kuma zai iya fiye da haka in ta yarda na mata an gani kuma idan mutum yana da mata fiye da ɗaya biyu ko uku ko hudu kuma ba gari ɗaya ba wata a Kano, wata a Bauchi, wata Abuja, wata Lagos, wata ina. To wannan kuma yanayin abin neman kuma abincinsa yanayin da zai rika zuwa musu yanayin rabon kwana. Ba za a ce kuma kowace kwana ɗaɗɗe ko kwana bibi ba. Ina ba ta gani. Domin za ka jo suna ta zagin wa'insu. Ce ai yana da mata a gari kaza, amma iya ta gari kaza ɗin yake zaune a gurin. A'a. Shi dai abin da zai shi ne, kar ya rika bari ai wata hudu bai je ba amma in ita ce matarsa kawai ko su kaɗai ne matarsa kawai a gari kaza to kada ya yarda ya wuce wannan wata hudu in yi haka ya zalunce su ko shakka ba sai dai in su suka yarda ko ita yarda wallahu ala na mata an gani alaikum salam karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana tare da wanda yake so shi kamar 'yan siyasa inda su dama so ne na ashwa'iyyar saboda jam'iyya ta siyasa ko ƙungiyar siyasa ta yasa ake samun mutum to kuma kare zo ya yi babban ganganci ko nan kiyama tashe ku tare ya gama ɗebe constituency allowance kuma kai kuma kawai kana nan saboda kana son sa kawai a tashe ku tare ka faɗa da ka faɗa kai da shi a ce guri ɗaya za ku tafi subhanallah Allah kare to lallai annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin wancan hadisi ingantaccen hadisi cewa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kuma za a tashi mutane ne wato group group amma ko kuma kafin wannan dama yana daga cikin makircin yahudu shine kakulo mutane tsarin da yake wani Allah ba saboda sai an samu tarkiki sai ka an samu kuma wahala wajen fatawa sai dai mutum yayi tawakkufi mutum ya faɗi abin da shi ya fahimta tare da tsayawa. da kaga wane yana son ɗan takarawa ne, ko shakka babu yana daga cikin wanda yake so kenan amma dai la'alla domin wannan ba nasi bane shi yasa nace dole mutum ya tawakkufi wato ya tsaya la'alla ya izamtuwa me wannan yana san yana sansa ne domin yana ganin ya fi kyautata masa zato wajen yin adalci akan jagorancin da ya zama dole domin shi inda so samun sa ne dama ba wanda ya kamata a yi ba domin musulmi ya halasta ya shiga hidimar siyasa saboda bayan da zai yi amma inda da yanda zai yi a yi su kawo canji lalle a kama shari'a ta musulunci to dole ne a kanka kuma dolen ka ne ka watsar da maganar demokradiyya domin ta ci karo da karantarwa alkur'ani amma bayan da za a yi idan kuma aka koma gefe waɗanda suke ba mu ba sai su rike abubuwa sai ya zamto ko musuluncin ma ya samu tarkiki to daga dole a shiga amma me sai ya zamto kauna ce ta ganin cewar gudanar da mulkin zai iya yin bakin gwargwado fiye da wane fiye da wane kuma wannan fashi kansa babu maganar cewa jam'iyya kawai lalle mutane su fahimci wannan da kyau kana ganin wancan zai fi taimaka al'umma ko zai fi sauƙi nauyin kansa amma kuma saboda jam'iyyar ku ɗaya ba za ka yi wancan ba sai wancan za ka yi to gaskiya wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mutum gobe da kiyama amma kana ganin tabbas wannan kan ka koma jam'iyyarsa ne ko siyasarsa ma saboda ganin alkhairorin da yake da shi wannan yana da kyau saboda haka la'alla Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tashi mutum tare da wani amma dai wallahu alam na fata mu fahimta wallahu alam alaikum salam
Wow.